رمضان تعالى شيخ قال مقبول عليه رحمه الله وصلى الله عليه وسلم الحمد لله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تسير لا بالظفر الحمد لله
فصل ربي وإن شاء الله الثاني الثامنة عشرة من الوصايا wasiƙa ta goma sha takwas daga cikin wasiyoyi
الحمد لله الذي من على أهل التمكين
godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya baiwa wato ya baiwa ga bisa ma'abuta tamkini ma'abuta tabbata da kafuwar wato da kafuwar digadigai
والتحقيق بالسير ma'abuta kuma wato ta haƙiƙi shine sakankancewa a cikin lamarin addini بالسير على جانب الحق ubangiji ya musu baiwa da tafiya akan doron wato gaskiya akan hanya wacce ke madaidaiciya وسواء الطريق kuma hanya wacce ke madaidaiciya har yanzu
والصلاة والسلام على المرشد المعين salati da aminci tabbata a bisa mai shiryarwa kuma wanda yake mataimaki الشارع الأمين kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake shine mai shar'antawa kuma amintacce
القائل wanda yake faɗa حدث الناس ما يفهمونه ubangiji yana cewa manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama ku dinga zantar da mutane abinda suke iya fahimta kar ku ga musu abinda hankalinsu ba zai gane ba
والرضوان الأكبر عن صدق مكنون yadda mafi girma ta tabbata a bisa boyayyen sirrin nan na Allah
صاحب المقام المكين kuma ma'abocin makami wanda yake shi ma kafaffe وعلى آله salatin ya tabbata ga alayansa أبدل طريق wato wanda su ne mafifitan wato jama'a ko kuma tawaga
وأصحابهم وتسليم salatin ya tabbata har yanzu wato ga sahabbansa wanda suke masu riko بحوله الوثيق suna riko da igiyar sa take mai kwari
وبعد bayan abin da ya gabata
أظلام تتأثر بشفى أشباه المحبين والأرواح
gaisuwa ta tabbata gaisuwa wacce take wato ashbahul muhibbina wal arwahi jikin masoya da kuma rayukan masoya ta ta'addaru bisa zahu ya kamsasa da tashin kanshin wannan gaisuwa
ويزيد ما تشاء قلوبهم
kuma wannan gaisuwa ta gusar da abin da ya lullube zukatan masoya من الهموم والأسرار daga bakan ciki da kuma damuwa
إلى كافة من بالتكجل من الإخوان kajikaji تكجل من الإخوان Eh, wannan gaisuwa ce ta tabbata yanzu ga duk wanda yake tajikaju tsohon sunan martane ne eh tajikaja na daga yan uwa mm, المنتسبين wanda suke masu wato intisabi zuwa gare mu wanda suke masu jingina da mu سنوان وغير سنوان وخصوصا wato sunwanu wa gairu sunwan zababan su da wanda ma suke kuma bayan su
وخصوصا Mhm.
الأحزاب al-afadil musamman ma wanda suke a mafifita daga cikin su الخطاب Mm.
السيد محمد فاضل بن الطالب musamman wanda yake mai zababbar dabi'a shine sayyidi Muhammad Falbe Tsare
يسر له مولاه جميل المطالب Allah tabaraka wata'ala wanda shine majibincin lamarin sa ubangiji ya yassare masa dukkan abin da yake nema
ومن في معناه ba shi kadai ba har da duk wanda yake cikin ma'anarsa من كل مقلوب Mhm.
وقالب na daga dukkanin muridi da kuma shehi kowa da kowa wannan gaisuwa ta tabbata gare shi السلام عليكم ورحمة الله تعالى wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ليه الإعلام بوصول كتابكم ina sanar da ku cewa takarda ku ta iso gare ni wanda wannan takarda ce wata take mafifici a gurina ko kuma matsayi babba a wajena wa khitabikum as-salim da kuma wannan zance da kuka rubuto wanda yake kubutacce al-awjaz kuma takaitacce
faratu bihi bikum na yi farin ciki da ku wa bi awalikum na yi farin ciki da jin halin da kuke ciki as-salim wanda yake madaukaci adraha Allah ko kama nuhibbu Allah tabaraka wataala ya gudanar da halayenku sama da yadda mu muke so bijaya khair bariyya saboda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma inni uzikum to bayan duk wannan kuma cewa ni ine muku wasiya usina ine wa kaina wasiya bidawamin nasihati da dawo labari.
da dawwamar da nasiha ga masoya wato ina muku nasiha ku dawwamar da wasiya ga masoya ko da yaushe a dinga wa masoya wasiya akan abin da ake ganin shi ya dace su aikata wa basti ridai al-afwi haka na kuma ina muku wasiya da shimfiɗa mayafin afuwa
min kulli dalalin an kulle zalalin gabanin dukkanin wani wato tuntube idan an yi
wa husnul zanni billahi ina muku wasiya da kyautata zato ga Allah wa bi ibadihi da kuma kyautata zato ga bayan Allah
faqad qila ai an ce
inna shay'an al-akhdaru fihi la ithma alayka fihi cewa abin da ya zama kuskure a cikinsa ba ka da laifi idan ka yi shi ko da ka yi kuskure to ba za ka samu zunubi ba
wa sawabu fihi in kuma ka yi daidai a cikinsa adalun kamil za ka samu lada wanda yake cikakke khairun min sawabi da'awati to ai kaga dai wannan ya fi alherin da babu lada a cikinsa ko da ka yi daidai a cikin aikata shi wala khadau fihi ismu kuma an kai kuskure a cikinsu zunubi za ka samu idan an ce ga abu guda biyu na farkon in ka dace a ciki ka samu lada in ka yi kuskure ba zunubi na biyun kuma in ka dace a ciki ba lada in kai kuskure kuma ka faɗa cikin zunubi lala wanne fi ai na farkon yafi na biyun domin shi wancan kawai gaba shi ɗayansa riba ne in ka dace lada ne in baka dace ba ba laifi a kai shi ko wannan na biyun ko ka dace din ma ba lada kuma ma baka dace ba a ƙarshe kuma ka fara cikin hadari da haka wannan shi za ka wuce wancan ku shi za a haikewa to ya abin yake
fa'awal na farkon wanda shine idan ka dace ka samu lada in ka kuskure ba zunubi zannuka bi khairi min ahlika shine ka zata wa dan uwanka alheri illa yakun kama zananta idan ka yi wa dan uwanka kyakkyawan zato kuma sai ya zama shi din ba haka yake ba yadda ka zata la ithma alayka ta yi baka da laifi a cikin haka kai dai ka zata hakan tare da shi kuma kyakkyawan abu ne to in shi ba haka yake ba kai mai naka laifin a ciki ba laifi wa in kana kama zananta idan kuma ya tabbata yadda kaza ta din ne cewa shi mutumin kirkin ne dama kaza ce mutumin kirki ne kuma sai ka same shi a haka walaka al-adl to ka ka samu lada a cikin kake da samun mutum zato kuma sannan ya tabbata abin da ka tsammata haka yake wa fa'il shi ko na biyun zannuka suwa bi ahlika shine idan ka zaci mummunan abu ga dan uwanka kai masa mummunan zato
lam yakun kama tazun idan tazun zananta ko zananta mm.
Hmm?
lam yakun kama zananta idan ya zama ba yadda ka zata ba cewa shi din ba mummunan mutum bane kuma kai masa mummunan zato ahlika
ka kai zunubi saboda ka zaci mummunan abu a kansa bayan shi kyawun abu ne da shi alheri ne da shi ba shi da sabanin haka ka ga yanzu ka yi zunubi a cikin wannan wa in kana kama zananta idan kuma ya tabbata kamar yadda ka zata din cewa eh mummunan zaton da kai masa haka yake fala adala fi dhalika ba lada za ka samu a cikin wannan ba
baida an al-fata to amma kuma shi fatahi nafhatun qudsiyatin wani budi wani busa ce a tsarka daga Allah tabaraka ta take zuwa a zuciyar bawa shi ake cewa fatahi da zama qalb al-abdi tana fusgar zuciyar bawa ila al-halwa ya zuwa halar Allah tabaraka wa ta'ala in ban hiya ala al-mujah idan ya dawwama ko ya wanzu akan kokari
wa tatahiri da kuma tsarkake zuciya ala za'ir al-ahzan gabaran abubuwan da suke wato munanan abubuwa ne
sakana to sai zuciya ta nutsu da wannan saboda kullum yana kokari wajen zikirin Allah yana karanta muawwali yana karanta salil fati yana karanta la ilaha illahu oh awwal akhir zahir badir yana karanta kaza yana karanta kaza yana ta zikirai ɗaya kenan na biyu kuma bangare na biyu yana ta kokarin tsarkake zuciyar gabaran abubuwa munana na daga hasada da kyashi da gaba da da da, da, da jin haushin kowa da da, da mummunan zato da ayyukan banza na zina shace kaza da abubuwa marasa kyau ya tsarkake zuciyar gabaran wannan yana ƙoƙarin ya katta da wannan to in biyun nan ta haɗu sai a samu wata busa daga Allah kawai tabaraka ta'ala ya ta busa zuciyar shikenan sai fatahi ya samu sai tsallaka ya zuwa ga hadara Allah tabaraka ta'ala
wala ara shikenan zuciyar ta nutsu wa illa in ko ba a samu haka ba tsara sai zuciyar ta ta kama firgita ta kama zabara ba za ta nutsu ba balle ta kai ga Allah wayan ji ina zalali shikenan sai mutum ya koma ya zuwa ga duhu dama duhun ya baro
wayan ji kama kamar ra'afi da manami shay'an sai ya zama kamar wanda ya mafarki ya ga wani abu a cikin mafarkinsa yuhibbuhu yana son abin wa sayqala amma kuma sai ya farka bayan ga abin da ya gani yana so ila ya ganshi a wani gida ƙayatacce ko ila ila ya ganshi da wasu dukiya mai yawa ila ma ya mafarki shine gwamna ko ko shine sarki ko ya mafarki ya zama wani abu abin da dai zuciya take so dai ko ya samu wata mace da dama yana son ta kuma kawai sai ya farka to kamar haka ne mutumin da zuciyarsa kamar ta nutsu kuma sai ya bar zikirin Allah kuma sai ya ta ƙara fadawa cikin duhu to kamar mutum ne da ya- yana cikin mabarki mai daɗi kuma ya farka kawai irin haka ne
wala basa babu laifi bi zadari kullu man yuridu intifa'a bi kashfi al-asrar da yin tsawa a dinga tsawatar wa duk wanda yake son ya amfanu inda yana son ya ga ya amfani kansa to a tsawatar masa gabaran yayi asarce asarcen hadara ba a fito da su fili abubuwan da suke na asiri ne na hadar zatin Allah tabaraka ta'ala to ba abun fitowa da shi fili bane abu ne da za a bashi a zuciya
fa kashfu asrar rububiyyati domin yayi asarce asarcen hadar Allah bayna al-mahjubina a tsakanin mahajubai a dinga maganar wa'annan abubuwa ahadu inda Allah min al-haram to wannan ya fi tsanani a gurin Allah tabaraka ta'ala fiye da aikata abin da yake haramun duk haramun da zaka tuno kamar kaba'ira manyan zinubai su caca a'udhu billahi su zi- neman matan banza su su a'udhu billahi ko Eh, eh, duk dai wayan abubuwa manyan manyan zinubai da zaka tuna to yayi asirta asirtan hadar Allah a gaban mahajubai ya fi wannan girma
wa kullu maqami duk wani mukami
hijabu alama dun alama dunahu to hijabi ne wannan mukamin akan abin da yake koma bayansa da ka tsallaka mukami na gaba ka taka ka yi tarki ka shiga wani wato wa- ka keta wani hijabin na gaba sai ka gano ashe da baka kai ba ashe da a cikin hijabi kake shi yasa kowane hijabi ko mukami hijabi ne akan wanda yake koma bayansa ai dan haka ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana istighfari kullun su 70 saboda duk lokacin da ya shiga ya kare keta wato hijabai ya dada matsawa kusa da Allah tabaraka ta'ala sai ya gano ashe da abin da yake kai ma ashe kuma baya ne shi sai sai istighfari akan wannan kuma baya sallallahu alaihi wasallam wa li hadha ai kaga shi man tijara Allah yana fada ko wa tubsahi wastaghfir liru yatakaji fa zalika a alama lahu nas'al afwa duka da muna istighfari muna neman afuwar Allah muna tuba to ba wani abu muke tuba akan sa ba a'a muna tuba ne akan hijaban mu na baya kawai ma'ana kenan akan hijaban mu na baya ne mun keta wani mukami ne mun gano ashe da can dubba ma mu kai ba eh da dubba ma mu gane da ya kamata ba to akan haka muke istighfari mu ba kan wani abu ba haka arafai suke da'ima mhm wa li hadha mhm la tukallimu nahnu muridan shi sa kaga mu in ji shehu a al'adarmu ba ma magana da muridi fi halihi a cikin halinsa in muridi ya zo yana tarbiyya ko yana tarkiya ko yana zuwa neman wani ilimi na sanin Allah na batini ba za ka ga muna magana da shi ba bi muwadari ahadin a gaban wani kuma da gaban wani muridin wannan zaune muna magana da wani akan halinsa a'a sai kowa ya fita sai a mu da shi mu magana da shi mu da shi akan mukamin da shi yake kai saboda zai iya yiwa a yi magana da shi a gaban wani ya je yana magangan- maganganun ƙila sun wa wancan ɗin kuma nisa watakil wallahu alamu ko kuma dai wani abu irin wannan Mhm.
wala tukullu maqama ba za ba ma faɗa wani mukami kuma بين يدي من شم رائحته a gaban wani wanda ya shinshino wani ƙanshi na wani abu إن لم يبلغه in bai kai wannan mukamin da mu za mu ambata ba in muka san ko da ka ɗaɗa ɗanɗanan ma'arifa amma baka taka mukamin da ake nufi ba to ba za mu yi magana wannan mukamin a gaban ka ba dan kakka je da awa ta shige ka ka rika tunanin ka kai bayan baka kai ba to kuma yanzu duk abin da yake faruwa kenan yanzu uzu billahi yau yan uwa ta sun mai da abubuwa shikenan mutum ya tamba faɗa faɗa ya tamba ganganu abin da ma bai fahimta ba shi kan kansa kuma sannan wannan faɗa faɗan da ake sai ya jawo kuma yan uwa da ma su ba su komai ba ma ko ta rage ma mutum bai ba sai ka ga yana ta maganganu yana ta abubuwa wanda suke da magana ma a ce ya fahimci su ma ba ta so ba eh yasa abubuwa Allah ya sauke da abubuwa su lalace gashi nan لأن من شمر يا الأهدية domin duk wanda ya shaƙi wato ƙanshin ahadiya لا يسمع من الغالي ba zai ji wani mukami ba wato shine mukamin ahadiya dai mukamin nan na wato matakin farko duk wanda ya taka wannan hijabin na farko ya keta wannan hijabin na farko to ba zai ji labarin wani mukami ba إلا ودعه wadda ahu ba sai sai kaga yana da'awar wannan mukamin sai kaga yana da'awar ya kai can daga kawai shi kenan mutum bai tafasa ba kuma sai kama konewa mhm وظن أنه mutahaqqiqun bihi sai ya riga tsammanin wai ya cancanci wancan mukamin da ake zance akai bayan ku bai kai kansa ba
وإياكم وإبشار السر saboda haka a hirdin ku gabaran wato bayyana sirrika لغير أهله ga wanda ba ahalin wannan sirrin ba ka a bayyana masa shi والواجب abin da yake wajibi ختم الأسرار shine a koye sirrika a zuciya ka a fita da su وإظهار شريعة النبي وأمثاله sannan kuma a bayyana shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fili a zahiri a ganka kullun akan shari'a kake ita ce magana kana sallah kana azumi kana zakka duk abin da yake na shari'a a ganka tsaba kai to wannan ne zahirin ka abin da ake so a kai kenan ita ko haƙiƙa da zancen haƙiƙa duk abaki ne yake a zuciya yake wannan eh zuciya yake wa aiki ba ba ba ga ƙoƙiwa kaji inji ne da yake gyara zuciya ko yake motsa ta
لا يكتم الصدق إلا kullu zi siqatin fasurru inda khiyarin nasi makatumu
لا يكتم السر ba wanda yake boye sirri إلا كل ذي ذكر sai mutumin da yake amintacce shine yake yi boye sirri فسر shi sirri makatumu abin boyewa ne عند خيار الناس amma a gurin zaɓa mutane su suke boye sirri ba kowa ne yake boye shi ba
وقد قيل an ce إن من عرف الله cewa duk wanda ya san Allah فليس له معنى خلق إلى الأصل to ba zai ji daɗin kuma rayuwa da halitta ba ba zai kuma jin daɗin nutsuwa da halitta ba in mutum ya san Allah to ba zai kuma jin daɗin rayuwar ba sai ka gaishe dai kawai gashi nan a sai ka gaishe kawai gashi nan mu'amala sai wanda take tallar rura ta dole kawai ita yake amma zahirin sa shine a cikin mutane ba tsanin sai tare da Allah kawai da'ima ba ya jin daɗin wani ba Allah ba na'am ومن عرف الدنيا wanda duk ya san duniya فليس له في معيشته ذلة to mm, in kaga mutum ya san duniya ya ya, ya kuba akanta to wannan baya jin daɗin rayuwa kuta kuta bai san daɗin rayuwa ba
ومن ومن اتفقت mhm عين بصيرته wa manin fatahat ainu basiratihi duk wanda wato idaniyarsa ta basira ta bude bahi- bahuta بهتا to za ka ga ya it- ya kasa magana ولم يتفرد eh للكلام fa bahutal fa bahital ladzi kafarku eh walam yatafarraqu kalam ba za ka ganshi yana maganganu ba maganganu ba za su yi gare shi ba in ka ji mutum cacai cacai cacai cacai da an taba shi dinga surutu to ba komai a cikin banko ne ai ka san tulu baya ƙara sai in ba komai a cikin sa eh in ka ji tulu yana kararau kararau da an motsa shi amma ba komai a cikin banko ne amma ana so a ji shiru a cika shi da ruwa eh tulu da ya cika baya motsi kun sani tamfar uban mu a cikin mai albarka ai in ya cika tab sai ka ne ka ji shiru amma ka je yana ta surutu to kamo shi za a yi a dawo da shi a sake mai da shi halara a kuma mai da shi cikin ruwa a hada shi da ma'awwali a hada shi da zikirai ka gani to in ya nuna sai ka ji shiru ba ka ji magana ba za ka duk masu surutun nan yanzu nan duk hukuncin su kenan a mai da su zawuyoyi kawai eh a mai da su zawuya shehi ya mai da su cikin ɗaki ka gani in za ka kuma jin magana shiru za ka ji
وأوصيكم بالتقوى ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah في السر والعلانية wato a sarari da kuma a- a a ɓoye فإنه azzadul هذا muballighu المبرد domin shi tsoron Allah shine guziri ne kai mutum inda za shi والطريق المعمود kuma shine tafarki hanya wadda take amintacciya
والراحلة kuma shine dabbar da za a hau kan hanyar shine dabbar hawan shine hanyar da za a bin kuma shine guzirin tsoron Allah duk shine wannan
وعليكم بمراعاة واجبات na hore ku da kula da abubuwan da suke na wajibi akan ku ku dinga aikatawa ومن أوكدها yana daga abubuwan da suke na wajibi kuwa المحافظة على الصلوات shine wato kiyaye salloli biyar ودوام الذكر da kuma da goma zikirin Allah tare da gu- fitan numfashi da'ima kaka bari rayuwarka ta kare a banza duk numfashinka ɗaya baci tare da zikirin Allah kawai ka ci riba wannan rayuwar shi ma'ana واللحظات haka na da da dukkanin wato sakan sakan na agogo في a أوقاتها cikin lokutan zikirin Allah din في الجماعة ka yi a cikin jama'a in lokacin yin da jama'a ne kamar zikirin juma'a ko wazifa في التعامل المالي kuma ka yi da alwala ta ruwa ba taimama ba in ba larura ba والوظيفة في الزاوية haka na na hore ku da yin wazifa a zawiya مع tare da الإحسان yan uwa والمحافظات في أوقاتها Mhm.
واللحظات في أوقاتها Mhm.
ومراعاة ومراعاة حقوق الإخوان.
الوالد yawwa tare da kula da wato haƙoƙin yan uwa التجاني tijjanawa بحفظ بحفظ حوادثهم da kiyaye haɗurin yan uwa tijjanawa ma'ana kiyaye haɗuri shine karkai abin da zai taɓa zuciyar tijjanawa su ji ba daɗi cutar da su cutar da shehu tijjani ne cutar da shehu tijjani ko ya kai ga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya ga shehu tijjani shi yasa kakkai abin da kuma ko da kana batun jani kuma zai ɓata ran ɗan uwanka batun jani to wannan haɗari ne وقولوا لله ku zama na Allah يكون الله لكم sai Allah ya zama naku ولا تخافوا في الله lau mata la'imin kar ku ji tsoron zargin wani mai zargi cikin bin Allah kai dai ba Allah wato ma- ma- masu hikima suna cewa in tsakaninka da Allah ta yi kyau to tsakaninka da kowa ma ya ɓaci ba komai eh in dai tukwicin ko sakamakon cewa ka shirya da Allah shine zai sa ka ɓata da wani wannan ba komai kaga da mu eh ba sai ka bi- same da wani bane ka samu ta Allah amma in biyun za ta haɗu to ba laifi a hada amma ka sani ridan nasi gayatul la tudraku kamar yadda malamai suke cewa ridan nasi gayatul la tudraku samun yaddan mutane wata makura ce da ba a taba kaiwa gare ta ba zai taba yiwa ba sai dai a mafarki ko a tatsuniya a ce duk kowa ya yarda da kai kowa ya gamsu da kai kowa san ka yake kowa ka za ku haba a daga ta malam annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masa haka ba eh shehu zanin kansa ba a masa haka ba shehu ibrahim ba a masa haka ba kai ne wato ai ka shirya kawai inda ka ce kai na Allah ne zaka ba Allah ta dora gamu da daga muka dora ka saboda nauyi ya to yanzu nan kowane irin kwama ta lai ka gani kuma babu dalili babu wani rigima haka kawai da nan ba wani dalili ba abin da kai mutane ya saka gaba to kaka dauka cewa amma in da tsakaninka da Allah yake to wanda za ku kula da shi kenan na'am والذي نحبه لأنفسنا abinda mu muke so ga kanmu ji shehu ولكم kuma muke so gare ku أن تكون القلوب shine mu ga zukata sun zama واردة Mhm.
بالله sun zama wato gigitattu a cikin san Allah واردة إلى معرفة kuma su zama wato masu saduwa zuwa ga sanin Allah din عاقبة إلى مراقبته su zama sun dukufa ya zuwa ga kula ko muraƙaba ga Allah وخدمته da hidimar Allah محبة Mhm. wa shukura don soyayya da kuma godiya ga Allah سرا وجهارا kuma a sarri da koyi
وأن تكونوا مشتغلين بالله kuma so muke muga kun zama kun shagala da Allah برفع كل ما سواه shi ya ake shagala da Allah ne yadda ake shagala da Allah shine karkade da abin da ba Allah ba da abin da ba Allah ba ba kuma kayan Allah ba ba aikin Allah ba kai watsi da shi tukun sai an ga hannunka ya wofanta gaban duk wannan shine ma'ana ka shagala da Allah Mhm.
واعلموا أن كل ما سواه ku sani cewa duk wanda duk wanda ya wunici Allah duk ba duk abu ba Allah ba أثر ببقيعته to kamar misalin kawalwalniya ne akan kwalta kamar yadda Allah ya faɗa إلى wato ya hasibuhu zama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fa fa hisabu ko shine ma'ana wallazina kafaru ubangiji ya cewa kafirai wanda suka kafarta a amaluhum kasarabin biqiyatin ayyukan su misalin aikin su su kafirai kaman misalin kawalwalniya ne akan kwalta akan titi ya sabu zam'anu ma'a mai jin kishirwa in ya leka ya hango sai dauka ruwa ne daga nesa in mutum yana jin kishirwa da ranan ya kallu san nesa ko ba ji kishirwa ma haka da gani sai ga kamar ruwa na yawo akan ruwa akan akan titi hatta idza ja'ahu sai mutum ya narko a guje yana ta haiki wajen sha ruwa sai ya zo gurin labe jin hushan sai ya tarar babu ruwa a wajen wa wajada laha to dama shine hakikar inda ku kuma sai ta da Allah gon haka Allah ya faɗa shike nan fawo fawo sabu sai Allah ya kama sai sabon sa kawai wai ma'ana zaka iya hango kamar akwai amma ka tada ita babu shi to haka misalin wannan yake ehe duk wurin Allah zaka hango kamar akwai shi ne amma an kan biyo shi tiryan tiryan har kai iso inda yake sai ka tara babu shi a hakika saboda samuwarsa ba samuwarsa ba ce akan kansa man la wujuda li zatihi min zatihi fa wujuduhu laulahu ainu muhali wanda bai da samuwa akan kansa daga zatin kansa sai daga waninsa to samuwarsa ba dan samuwar wani nasa ba da ita ce hakikanin ƙarya ashe yanzu ma daidai yake da babu kawai misalin mutum ne ya tsaya a cikin haske a ga inuwarsa a gefe wannan inuwar akwai ta ko babu amma ga ta na ganin ta na'am to ka gani to shine misali akwai ce mai kama da babu in kana so ka san akwai ta aika tana zahiri ana gani in ku kana so ka san babu ita mai ita mai matsa a gani za ka ganta ashe za samuwar inuwa da ba dan mai ita ba da babu ita ta ma to yanzu ma babu ita kawai to shine ma'anar kawalwalniya abu ne kamar gashi amma babu shi to duk samuwa haka take in ba samuwar Allah ba tabaraka wa ta'ala ko eh
وقد قالوا real existence kawai shine na Allah yawwa amma duk wani abu ba na Allah ba to kawai it's not real it's something unusual ko partial ko whatever da zaka zaka kira shi kuma shi ne da ma'ana ko duka baki da na'am وقد قالوا
malamai sun ce إن من ذاق شيئا من خالص masana suna cewa duk wanda ya ɗanɗano wani abu daga cikin tsaftatacciyar soyayya ta Allah ألهاه ذلك أما سواه to sai kaga wannan din ya shagaltar da shi gaban wannan Allah kuwa sai da in bai ɗanɗana ba dama
وأوصيكم بالصبر mun karanta tun a kasida ta uku ko wasiƙa ta uku a cikin wannan littafi shawar da Allah yana ce da mu inna huna shubbanan sigaran ko kan kanna su ta'ama shahawati hanna ata anna minhum man yansa zawjatahu wa la yatiya illa bil izni wal ikrah shawar yace haka za ta lamizati wal gairula anan gurin mun ji shehu akwai samari wato yara ƙanana wanda suke ma masu ƙuruciya wanda yanzu suke kan gane sha'awa da jaraba amma irin wa'annan din kanna su dama sha'awa sun manta dan sha'awa gaba daya sun manta ne sha'awa a cikin su akwai wanda yake mantawa da matarsa ma ya manta ne da matsiyar da aure saboda zikirin Allah ya bugi zuciyarsa gaba daya ya tare a zawiya ya ba manta da aure kai wala ya tiha illa bil izni wal ikrahi haka ga mutum ma baya zuwa gurin iyalinsa ma sai an mar izini ya ce sannan zai ci kuma in an yi izinin ba fa sai an mar tilas wani sai mun ɗau bulala zai je gidan sama ya je wurin iyalin sama to yanzu wanda yake a haka yaushe yake da lokacin kuma yaushe ake magana zai je kuma ya a'udhu billahi ga matar wani ko wani abu irin wannan eh matar da ba ta ba shi da ta halal din ma gaba ɗaya ba ya manta da ita yaushe za a yi magana kuma ya je ya aikata haramun ashe ka ji yadda almajirai shehu suke shehu yace haka za ta lafi da tayar gairula wa'annan haka almajirai na suke haka yan faila suke wal gairu la wanda ba haka ba ba haka bane kawai mana bane mun gode Allah Allah sanya mu yan faina na hakika barka shehur da Allah na وأوصيكم بالصبر ina muku wasiya da hakuri على ما يصيبكم من الناس ina muku wasiya da yin juriya da hakuri a bisa abin da yake samun ku daga mutane على الحضر على الحضر mutane irin wanda suke wato aduwan halara magauta na halara
قال تعالى irin masu faɗa faɗan maganganu haka ko su ta faɗa abin da suka ga dama a fito a ce mana yan bid'a a ce mushrikai ma an ga dama ko a ce kaza duk gashi nan ne maganganu da kala kala kuma ya ta yi duk dai na na mun kirai to duk wannan mun kiranci da abubuwa ka kula mu da shi eh قال تعالى Allah ta'ala ya ce والعاقبة للمتقين ai kikkiawan ƙarshe na na masu tsoron Allah ne فقال ya ce kuma إن تنصروا الله in kun taimaki Allah ينصركم to Allah zai taimake ku ويثبت kuma أقدامكم ubangiji wanda Allah zai tabbatar da gadaganku وقال Allah ya ce إن تصبروا in kun yi hakuri kun yi juriya وتتقوا kun ji tsoron Allah لا يضركم كيدهم شيئا to makircin da suke yi ba zai cutar ba zai cutar da ku da komai ba
فالذي ينبغي abin da ya kamata da yi أن نتخذه mhm, دينا ودنيا abin da ya kamata mu riƙa a addinin mu da kuma a duniyar mu ونصحبه kuma mu- mu mu abokanci wannan abu غيبة mhm, ومودنا ko muna gari ko ba ma gari هو mhm.
الصاحب الذي لا ينسى ونظر كل ما سواه shine asahibul ladzi la yansa Ah, la yunsa ku- rabbu kullu ma siwahu shine a- a- abokin nan da ba a manta ai watsi da duk waninsa shine Allah tabaraka wa ta'ala ya zama da'iman da ya muna tare da Allah kawai a cikin lamuran baki da
واجب علينا abu ne da zama dole akan mu ما تد مدعينا في ذلك القوي mu da muke da'awar cewa muna bin hanyar sufaye وإن لم تقدر wa in lam naqdir على الظهور ko da dai ba mu da kokari wajen wato gudun duniya din
فلنظهر
fima فيما لم يقدر eh lam yuqaddir ko fal nazar fima lam yuqaddir to shikenan mai gudun duniya a cikin abin da shi Allah bai kaddara faruwar sa ba abin da ya kaddara ba yadda zaka guje masa amma abin da muka yi sa'a dama yana cikin zabin mutum guje shi ko mai gudun duniya yadda zamu iya
إذ التعلق domin shira tayo بمعدوم da abin da yake babu تعب شديد wannan ai wahal da kanka ce ka rataye da abin da babu shi ha yanzu mutum ne zo yana ta neman abin da babu to kuma ya za kenan wahala ce kawai ko tunda babu to kai kai me kake nema kenan wahala kawai to shine
ونذر من الله to shi ko duk wurin Allah babu shi to ka ba kana ta nema a gurin wurin Allah ونذر من الله muna nema daga Allah mu nemi hikima أو ضصا au gusnan min agasaniha ko mu nemi reshe daga cikin rassan hikima فإنه hmm.
آه، حبل
fa innahu jalla min qa'il min qail Mhm.
ala Allah tabaraka ta'ala yana faɗa wa man yuta hikmata faqad utiya khairan kathira duk wanda aka bawa hikima to hakika an bashi alheri mai yawa
wa bidhalika bidhalika al-firar ila Allah Mm. wa babu zalika kofar da ake bi a je nan shine gudu ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ka gudu ka tafi gun Allah bil firar ila abwabihi shi ko yadda ake gudu a je gun Allah kile wani ya tambaya to in na gudu na ce zan je gun Allah sai na zan bi ina ne hanyar zuwa gun Allah to yadda ake gudu a je gun Allah shine a gudu ya zuwa ga kofa daga cikin kofofin Allah so kofofin Allah ga sanan ba su da iyaka eh burjik ga sanan ko al yawma babul fatih babun wahidun amma mutafarri'un ya hadibi gairi mashaki aka shi manta zalike bada radiyallahu anhu shi yana cewa yau kofar sanin Allah ko kofar zuwa ga Allah ɗaya ce tak amma mutafarri'un ta yi rassa tana da rassa da yawa eh wanda duk inda ka je wurin muqaddami ko shehi wanda yake halima ya shi halifin shehu to ka zo gun Allah dama da Allah ya ce fa firru ila Allah ku gudu ku tafi gun Allah ai al firaru ila Allah firarun ila kamilil asri guduwa zuwa ga Allah shine guduwa ya zuwa ga cikakken zamani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a guda tafi gun manzo Allah kira ke nufi zamanin manzo Allah ya kaura kuma baya baya baya wannan sararin to a gudu a tafi gurin haliba da cikin halibobin sa wanda yake cikakke a zamanin sa to in ka gudu ka je gun sa ka je gun Allah kenan shine ma'ana gudu zuwa gun Allah ba wani abu ba ma'ana kenan Mhm.
ya Allah qala domin shi Allah ya ce tabaraka ta'ala wa tujiyuba wa yabita ila wariha ku je wa kofa daga wato ku je wa gidaddaji ta kofofin su in za a je in za a je gida ta kofa ake zuwa ba a zuwa ta bayan gida
wala yasiru illa bil firar shi ko wannan ba zai yiwu ba sai mutum ya guje wa nafsinsa zuciyarsa ma'ana wa hawa da soyayyen zuciyarsa wa shahawatiha sai ya guje wa sha'awa sha'awan zuciya sai ya guje wa shaidan wa ibnati wa ibnatu sai ya guje wa yar shaidan ita ce duniya Eh, ita duniya yar shaidan ce sai ka guje mata ita ma wa ibn al-a'da'i sannan kuma mutum ya taimako ya taimaki kansa a bisa magauta al-islam billah abinda yake taimako a bisa magauta ko shine wato ka ka shiga shingen Allah tabaraka taala ka buya a ciki in ka shiga shingen Allah to ka buye wa magauta kenan al-islam bihamdillah shi ko da itisami wato riko da igiyar Allah sunnat nabiyina to shi wannan shine bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amran umarninsa ka dinga aikatawa hannunsa kuma ka guje shi wa takhalluqan sannan kuma ka ɗabi'antu wa tahaqquqan kuma ka haƙiƙantu da ɗabi'oyin wa mulazamatul azkari sannan kuma mutum ya lizimci zikiran ɗariƙar tijjaniya wanda suke annabawiya ce na annabi sallallahu alaihi wasallama bukuratan wa ashiyan ya yi su da safe ya yi su da yamma duka baki da bal laylan wa naharan bari ma fiye da haka ma ya yi su dare da rana duka ba ɗaya bi tadhhiri sirri shine ta hanyar mutum wato ya tsarkake sirrinsa amma su da mazkuri ya tsarkake sirrinsa ga barin abin ambato shine Allah tabaraka wa ta'ala
wala adalatu sannan da uzula uzula shine warewa gaban jama'a la ahsana minha to wannan babu abin da yafi ta kyau ka dinga warewa gaban mutane saboda galibi yanzu zama cikin mutanen banda gulman maki da abubuwa ba zai amfane ka da cikin Allah ba ta kace sai hirarrakin duniya sai abubuwan da ba su ne ba amma in kana warewa kai kadai akalla dai to in dai imani ya samu kuma haske ya daki zuciyar to ka zama cikin tafakkuri kake ka zama cikin zikirin Allah ka zama cikin salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam
illa idza kunta musbidan sai dai in kai mai amfanar da jama'a ne kamar mai karantarwa to wannan ba a ce ka ware gaban mutane ba don kai mai amfanarwa ne aw mustafidan ko kuma kai ne mai amfanuwa da malami zaka je ka zauna cikin mal- almajiran ilimi ka dauki ilimi mana ba za ka zauna haka ba muradan ka zama muradi ne kai wato kai ake nufi gurin ka za ka karba aw muridan ko kuma kai muridi ne kana nufin wani zaka je gonsa ka ansa to duk waɗannan su ne suke da uzurin ba za su ware gaban jama'a ba
wa man kana yakamu muradan wanda zai wanda zai ya zama yana zama da muradi wato shehi kenan ko kuma yana zama da muridi shi shehin yana zama da muridi ko kuma muridi na zama da shehi
falafatif bisaliki to shikenan fa yaktafi ko fi sadiki fi fil mahabbatil fi haqiqati suhubatil haqiqiyyah shi su bada dadi to mutum ya isu da magaskaci a cikin suhuba ta hakika ba yawaita su ne abin yi ba ka gaskata a cikin bin guda ɗaya wanda kaga ya gaskata cikin bin Allah to wannan ya isa wato ma'ana muridin da yake bin shehi to in ya samu shehi ɗaya shehin da ya gaskata cikin ya kai shi ga Allah ya nuna masa hanyar Allah dan Allah to in ka rike wannan kofar kada ta ishe ka zuwa ga Allah ba yawaita shehunne ne abin yi ba kana da wannan shehin a nan garin can ma garin akwai shehin wancan ma shehin ka ne wancan ma shehin ka ne ba shine muradi ba galibi ma inji shehu radiyallahu anhu wannan iltifatin wai waje wajen ka wai ga nan ka wai ga can shi yake hana muridi ma ya amfana gaba da amma in yayi riki kofa guda wanda take ta gaskata Allah yake nufi shi wanda ka rika kuma ga Allah zai kai ka to wannan ya isa haka shi kuma shehi shi ma shi ma yayin da ya zama yana da muridai da yawa a kashinsa muridai shi ta sana kashinsa da yawa to sai ya dubi su waye magaskata a cikin suhuba su waye wanda da gaske suke Allah suke nufi to shikenan sai mai da hankali kansu ba yawan muridan da ya takama tunanin ba da yawa ma yawan muridan ma wanda ba za ka iya kula da lamarin su ba ma ai banna shi banna shi ko ko baya bayan nan ina jin kararraki da yawa saboda irin wanda ka cika da suke fita in wana ji wannan ya bugo waya wannan ya wuce ko ya ce to wallahi ga ira abubuwan da gyaruwa a wajen mu ce to la hawla la quwwata kawai shehi ya fita daga wani gari nasa mai nisa ya tafi wani gari mai nisa ya shiga ya maulidi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ya yi mutum sai ya yi abubuwa shi ke nan gidi ya raba zikirai ya raba ƙila ma abin da azkar tarbiyya ko kaza ya dubo ni kawai a jikin ya ce na ƙaddamar da kai kawai ya tafiya su shi ke nan ya kama gamansa wannan ɓanna ce kawai saboda da yawa abin da ke faruwa shi ne wanda ka ɗora a kansu ɗin ma bai da saiti shi kansa bai ma samu kwaya ba bai taso ya zo gabanka ya zauna ka kera shi irin yadda ake kera muridi ba a san cewa duk abin da ake nufi ya san ya gane balle har ai masa izini je kama hannun wasu kawai shiga gari lokaci guda dan neman kawai kana son ka tare murjiyar da ya ci dumurjan ka ne ilan ka tashi wata hidima ta so su ka hadiya ina da yawan magana kenan ne ko shikenan ka je kudin ka dora wannan banna ka tafi shikenan kuma ai taban gaura a garin ma kai ka riga ka yi gaba ka san me ake ba sai daga ba banna ta bayyana duk irin wannan abun wallahi alazim za a cikin sa aiki ba ce maka ko zuwa shehunai da suke wurare don su shirye da zuwa ga Allah kaza duk ba ta maka ba haka ba amma ai suna da shehunnan su a garin in ka shiga gari ka je ka amfana ka yi kaza ka yi zikirai ka shike na a dubu wanda yake dama ahali ne ga abin a nusa da su su bi shi wannan shi ne magana kana nufin Allah kenan ba kana nufin kanka ba to ala kulli halin da yi magana shi radiyallahu anhu gure cewa yake wanda ya gaskata a cikin muridantaka to karke shi shi ma muridi ya rubu wanda ya gaskata cikin shehuntakar ya rike shi wannan shine ma'ana duka baki da na'am duk wanda ya zama bai ratai da shehu tana radiyallahu anhu to ka zauna da shi ko ka ci zaka abokance shi a matsayin shehinka wannan zai yanke muridin ma gabaran hanyar Allah din wata uqul murad kuma sannan za ta zaunar da shi muradi shi kuma shehin ne shi kuma ya zama yana zama da muridin da bai shi fita da kai tsaye ba shi kuma wannan zai ja shi ya zama kamar da baibai a kafa sai ka sauri a cikin tafiya ma'ana illa biyu ce in kai muridi kana zaune da shekin da ba shi fita ne nufa ba gaba daya to kai ba za ka amfani ba kwata kwata idan kuma muridin ne ko ko shehin ne yake zaune da muridin da bai nufi shi fita ba Allah yake nufi ba solution zuciyarsa ne kawai a gabansa to kai watsi da shi ka bashi man in ba haka ba ya zama kamar da baibai a kafa a kafafunka ba zai taɓa barinka kai gaba ba daga baki da ya dauka bai ka nan guri guda kenan ba inda za ka daga baki da domin domin waɗansu daga cikin wato ijtima'i wasu daga cikin haɗuwa wanda suke na addini da kuma na ɗariƙa sirrin da ke cikinsu shi ne yin liƙahi wato yin barbara ga muridai shi ne sirrin da ke ciki wata haɗuwar fa ba wai haɗuwa ce ta magana zikiri ko karanta zikirin ko ladan zikirin ko kaza ba shi bane duka haɗuwar kawai ake so ta kamar shi wannan su bi ko haɗuwar da ake nufi kawai ba na ba ake nufi ba sirrin wannan ya daki wannan kamar barbarar wato fure wannan iskar wannan ta bugi wannan kawai shi kenan sai aiwa juna caji abinda ake nufi kenan wa in waqafina annashu min nafsi wa in waqafina yawa idan ya zama wani abu ya faru a cikin zuciya ko da kankani ko son zuciya amma ba a tsawatar wa abocin wannan ba wani radda ila haƙi ba mai da shi zuwa ga gaskiya ba kasiran min sirrin ijma'i to zai bata da yawa daga cikin sirrin haduwar idan ka kyara muridi guda ɗaya wanda ba Allah ya nufa ba yana cikin tawagan muridan da kuke tare da su ɗan uwa wannan guda ɗayan gaba ɗaya sai ya bata duk waɗannan da suke tare in baka sa'a saboda dama sirrin shine liqahi to yanzu ka bar bataccen wake a cikin gari da yawa me zai faru duk sai ya harba sauran sai a yi tuwon ya dinga warin wake wanda ka duk muridan gaba ɗaya kisa sallaci haka saboda guda ɗayan nan shi yasa ka tsawatar masa ya ba Allah in ba haka ba ka sallame shi da kawai la siyama idan zara min namin kabiri musamman ma in ya zama wannan wato daga babba ne ma'ana shehin ne kansa batattar to a'udhu billahi
masalan ga misali kenan walau kana misqala dharratin kuma ko da misalin zarratin ne abin ko da ɗan ƙanƙanin sofa ne ne na cewa yana da ta'allake da son zuciyarsa a'udhu billahi alkhawalna fil asbab to hakika dai mun yi bayani cikin asbabu din nan fasturan tasatturan fasturan eh ba za mu faɗe su duka dalla-dalla ba mun dai ɗan yi ishara ya zuwa ga- gare su ba za mu faɗe su ba ta satturan saboda sircewa domin da mun ci gaba da bayani mutane suka ji ma- wani ma ya ji da ni ake wani ma ya ji da ni ake saboda wasu halayen aka fito da su fili to kuma ba wanda wasu ba su tsira ba to shi yasa za mu yi shiru saboda sircewa da shiru wa akhadha bi juz'in min adfar hikmati kuma dai riko da wani reshe ga cikin rasan hikima domin shi kira zuwa ga Allah sai da hikima ba kuma yake fito da shi fili ba ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا waye ya fi kyakkyawan magana fiye da wanda ya kira zuwa ga Allah tabaraka ta'ala kuma wato ya aiki na gari
إلى wa qala innani minal muslimin kuma yace wato yana daga cikin mus- mutane musulmai
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا sana zuru alaihim wal malaikatu Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna ko eh wannan da suka yi suka ce ubangiji Allah shine ubangijin mu sannan suka daidaita kan tafarki to ga bisharar da Allah ya tabaraka ta'ala kansu
ولا بد من ذل الأحباب cewa suka zo alaihi wa mala'ika mala'iku za su dinga sauka gare su suna cewa da su Allah ta hafu wala ta zanu kakku da mu kakku bakin ciki eh wato wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna kuma albishirun kuma aljanna da aka yi muku alƙawari ta tabbata gare ku duka baki da amma sharadi shine su ce rabbuna Allahu summa istaqamu su ce Allah ne ubangijin mu mana sai kalmar shahada sannan su daidaita akan bin shari'a ko kuma bin tafarkin Allah duka baki da
ولا بد من ذل الأحباب ba makawa fa sai an tsawatar wa ƴan uwa fa masoya fa sai an mutsawa ba za a shiru ba kawai muridi ko muridai ka tara su a zawiya dan kam kana ma ɗan shehi shike da abin da za su ma su yi. kai dai ya ishe ka cewa suna binka kawai a uzu billahi dole sai an tsawatar wa muridai shehunnai su tashi su aikin su an kulle filin gaban duk wani aiki يخالف kawani na arbabin daular faransawiya duk wani aiki kuma da zai zama ya saba da ka'idojin daula ta faransa to a hana shi wannan shehu radiyallahu yana magana ne lokacin da wato ana cikin mulkin mallaka mun sani cewa ƙasar faransa ita mulki wato murtaniya da shehu ya aika wannan wasiƙar wanda ga da murtaniya ka aika ta ita mulki wato su ƙasar su ta senegal duka baki da to lokacin shehu yake magana cewa muridai a nuna musu su yi wa hukuma biyayya to kuma ko yanzu ma haka ne hukuma dole a yi mata biyayya in ka ce za ka fita na fita ita bala'i ne sai su hana mu zikirin ma na wazifan ma ba su zikirin mulki a hannu ba Allah ya ji ganshi Allah ya razumi da Allah ya kara masa karamar lahira duk nan da aka zo da magana cewa ai ana rikici tsakanin wannan gwamnati ko tsakanin wannan kaza ana ta magana ko kaza kaza ko kuma an yi canjin gwamnati ko an yi juyin mulki zallan da ya tashi magana wajen wazifa ya ce to an ce kaza kaza mu dai Allah ya bamu wanda zai bamu wazifan mu ko ce akai za a yi zabe ma ana shirin zabe abin da yake bada kenan sai ta da mu dai Allah ya bamu wanda zai bari mu wazifan mu da zikirin juma'a mu kawai shi abin da dama kenan to ita ce magana sai an yi hikima wajen zama da hukuma ita kanta kakkai fito na fito da ita
ثم وافق ثم وافقتم واجبة dacewa ko kuma ba da haɗin kai ga hukumar faransa a wancan lokacin kenan shi gaba dole ne فإنهم يعلمون ظاهر من هذه الدنيا domin wato sun san abin da yake zahirin rayuwar duniya su duniya ce su iyayen gidanta ne saboda haka su Allah ya danka ita kawai ka- ka bi su وهم يسعون في الاعتدال kuma kaga suna kokari wajen ganin sun haɗa kan jama'a ai wasu yanatin nufus suna kokari kuma wajen ganin cewa wato sun kiyaye rayukan mutane وآخر أهل البلاد kuma suna kokari wajen su ga sun zaunar da mutanen gari lafiya eh sun hana kidnapping sun hana sace sacen jama'a sun hana barayi kaza duk dai sun hana sace kuɗin mutane a- a- kowa da yana da kokarin da yadda za a yi masalihun al'umma ya tabbata duka baki da وما أول من faslun فصل rabewa insha Allah الرسالة الثالثة عشرة من الوصايا wasiƙa ta goma sha tara daga cikin wasiyoyi فإلى جماعة الزوار wannan wasiƙa ce zuwa ga jama'a na masu ziyara da suka zo ziyara الله يظلهم جميعا ya sada Allah tabaraka wa ta'ala ya inuwantar da ku baki daya kashin inuwarsa yawma la dilla illa dillu ranar da babu inuwa sai ita din amin amin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim الرحمن الرحيم Hmm, مالك يوم الدين hmm, إياك نعبد وإياك نستعين hmm.
أما بعد bayan abin da ya gabata فسلام أثناء sallama mafi haske وتحية وتحية حسناء husna da kuma wato gaisuwa kyakkyawa يؤم جناب أحبابنا wannan gaisuwa ta game wato masoyanmu حيث قطنوا duk inda suke ko aina
وخط أهل مرتان مرتان kuma ina wato na ina, ina keɓantar mutanen Mauritania da wannan gaisuwa يلي بعد صلاة سؤالي عن أحوالكم
to bayan nan kuma ina wato abin da yake bin bayan tambaya ga ina, ina wato ya kuce da a takaice kawai yalihi ba ada su'ali ala ahwalikum eh والدعاء لكم ina addu'a gare ku kuma ina tambaya ya kuke أن يحفظكم الله to bayan nan kuma ina addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye ku ويحفظ ya أولادكم kiyaye ƴaƴayanku ومن تألق bi azyalukum ya kiyaye kuma duk wanda wato yana ta kai awa shi mana yana ta kuma da da jelanku kuma من مكاره الدنيا na daga wato abubuwan ki na duniya والآخرة da kuma abubuwan ki na lahira daga ba da Allah ya kiyaye ku ويرزقنا وإياكم Allah ya azurta mu da mu da ku baki daya بأخلاق من أثنى الحق على khuluqihi خلقه yawa da Allah ya azurta mu koyi da kyawawan dabi'o'in nan na wanda Allah ya yayyabo ga halayen nasa da بقوله fadin sa tabaraka ta'ala da yace وإنك la ala khuluqil azim wallahi kai kana kan tada mai girma ya rasulullahi Allah ya yayyabo manzo Allah da wannan
إليه إيلام ina sanar shoku
بأني ما يسرني إلا أن أسمع منكم خيرا cewa ni ba abin da yake faranta min rai kamar in ji labarin alheri game da ku in ji an ce kuna da lafiya to ina son haka في كل وقت a kowane lokaci in ji ku da cikin alheri وأن تكون سرائر أهوالكم kuma ya zama wato abin da yake gwama da halayen naku مطابقة li a kawalikum ya zama yayi daidai da maganganunku kuma والأثر إن الإنسان في خسر rantsuwa da zamani in ji Allah tabaraka wa ta'ala lalle dan adam yana cikin tabewa والخروج من الخسران
fita daga cikin wannan tabewar da Allah ya ce lalle dan adam yana cikin ta lalle dan adam ya tabe to amma ya za a yi a samu fita a cikin wannan tabewa لا يتأتى إلا Ba yanda za a yi.
أربعة a kubuta gabaran wannan tabewa da Allah ya yi magana sai da wayannan abubuwa guda hudu abu hudu ne suke sa a fita
نعم
al-imanu الإيمان na farko shine imani domin Allah ya ce illal ladzina amanu wal asr innal insana fi khusr sai ce illal ladzina amanu wanda kadai ba zai tabe ba sai dai wanda suka bada gaskiya ga Allah imani na farko kenan والعمل الصالح sai kuma aiki da gare ya ce wa amilu salihati
وتواصي بالحق sai kuma at-tawasi bil haqq shine wato yin wasiceceniya da gaskiya domin Allah ya ce wa tawasi bil haqqi والتراضي بالصبر sannan kuma at-tawasi bis sabr yin wasiceceniya da juriya da hakuri domin Allah ya ce wa tawasi bis sabr kaga wannan hudun su kada za su fi dan adam daga wancan matsalar da yake ciki وإن هؤلاء الرجال To waɗannan mazaje duk baki ɗayansu kuwa أخي في الله na farko dai shine dan uwana a cikin Allah وولدي kuma ɗana وروحي kuma ruhina وصاحبي amma ina jin wani da ruhi ne ba eh da ɗana na ruhi wa sahibi kuma sahibina وحبيبي kuma masoyina يسوءني ما يسوءهم to waɗannan duk baki ɗayansu da zan faɗa nan gaba duk abin da ya ɓata masa rai ya ɓata min rai gisho ويسرني ما يسرهم duk kuma abin da ya faranta musu to ya faranta min rai أولهم na farko daga cikin su الشيخان shine shehu shekhani eh shekhani manna abu bin dulba bin ahmad bin muhammad al-hafiz radiyallahu anhu sunansa ahmad mahmud ake ce masa shekhani shehu ne ya mai suna shekhani din shi asali lokacin da aka haife shi baba ta je goyen ciki gida irin goyen ciki da ake zuwa har yanzu ana yi ko in za a yi haihuwar farko a tafi gida wanka to baba ta tafi gida wanka sai ta haife shi a can baban wato baban babansa mahaifi sunansa Ahmad baban babarsa kuma mana kakansa na wajen uwa sunansa Muhammad dubbi manyan malamai ne waliyan da ake neman albarkarsu can a gida bangaren uwa sun mai hudu ba da Muhammad sunan kakansa na wajen uwa nan kuma a gida wajen bangaren uba su kuma sun niyyar sun lakaba masa sunan Ahmad sunan kakansa na wajen uba to sai ranar suna kuma sai aka zaka cika cika to an buga sunan da muka sa to an buga wanda muka sa ita ta hada masa biyun ma sai aka samu sunan Ahmad Mahmud to da shehu radiyallahu anhu ya ji kissar ga abin da ya fara aka masa aka sai ce a izan shekhan sai ce a shi shehani kenan shehu guda biyu a hada guri da sai sunan sa zama shekhani shine shekhani bin Turba eh bin Ahmad bin Muhammad al-Hafiz kakansa baban kakansa nake nufi mana kakansa na biyu shine Sheikh Muhammad al-Hafiz ash-Shinjidi wanda shi je karbo dariƙar Tijjaniya daga hannun Sheikh Tijjani Abul Abbas ya kawo ta yammacin Afirka dinnan Afirka ta yamma West Africa shi shigo da dariƙar Tijjaniya cikin ta da aka so ana magana dariƙa su yan gado ne a ciki Sheikh Shahani radiyallahu anhu an haife shekara ta 1325 da hijira 1907 kenan miladiya da shekara bakwai shehu radiyallahu anhu shekara bakwai bashi kuma ya rasu shekara ta 1406 1986 radiyallahu ta'ala anhu babban mutum ne ƙwararren gaske shehu radiyallahu anhu ya ya nasar ya nasar ta a rubuce cewa ya aje shi a matsayin halifansa tun yana da radiyallahu anhu shehu ce na aje ka halifa mana ya wakilta shi a cikin shiryar da bayi kuma dai ga irin nasaba salama an ji da yadda gidansa yake sadaka babban mutum ne kwarai kuma sannan yana da wato ban mamaki kwarai da gaske mutum ne mutawadu duk da wannan abubuwan da ya samu daga ilimi ga ma'arifa ga asali da tsarka din nan amma irin yadda ya wayar kansa a gurin shawar da ya bada kansa bawa kawai bai kallon kansa kwata kwata a gaban shawar da Allah da ya narke zama ba kowa ba yana da diwani yana nan yayi waƙoƙi da yawa da yaban manzala da yaban shehu tijani to balle kuma da yaban shehu ibrahim radiyallahu anhu da yawa a ciki to na farko daga cikin su da nake fada shine Sheikhani radiyallahu anhu manna abba da kaban sani Sheikhani manna abba manna abba haka ake gaya masa lakabi ne wannan manna abba din eh bin tulba sunan babansa tulba kakansa kuma Ahmad na wajen uba kenan eh uban kakan kuma shine Muhammad al-Hafiz yawa to kaji dukkan samuwa duk duniya kowa ya san matsayin shi hana gona tun ma kafin rike shi a matsayin na'ibi na halifa na kuma in rike shi a matsayin mai tsayawa a madadina duk inda bana nan ya tsaya a gun a cikin isar da amanar shehu ta sanar da Allah wa ba ma bukatar sai na yi wannan bayanan ai ba sai na yi ba ma kamar yadda shi shekhanin kansa baya bukatar sai an yi wannan bayanan a kansa ai shay'un idza ihtaja an-naharu ila dalili shay'un wa kaifa yasihu shay'un ta yaya wani abu zai inganta kenan fil azhana a cikin kwakwalwar dan adam in dai rana za ta fito kace a baka hujja a ce ma ga rana ta fito kace ina hujja to ai ko kai duk abin da ba za a faɗa gurinka ba zai amfani ba in haka ne kama a ga ma ya fi sauki sannan banda shi kuma akwai sayyidi alhadi wuldu murul fal kenan radiyallahu anhu shi kuma eh shawar hadi murtani radiyallahu anhu eh jika murul fal ne eh ko dan murul fal kai radiyallahu anhu shawar hadi shi ko safiru shay ake kiransa eh safiru shay ambassador shawar shawar ibrahim radiyallahu anhu gashi dai babban mutum da tijo kwarai amma irin yadda bai da kai murul shaw shi ma kuma gashi dan asali a dariga domin shehu murul fal shi ake cewa gulamu tijani eh gulamu tijani kamar dan autan shehu tijani ake kiransa ma shi shehu rufa babban mutum ne kwarar da gaske an san yadda dai abuwa su to shi da shehu shehu mutani shehu hadi mutaniya shi shehu da Allah dinga aika guri guri da yake so a je a yada fayila a bude gari kawai ya tura shi shi za ke ce mai safiru shi hannan Kano da ya ishe mu cewa shi aka tura gurin shehu manta jana yazo shi ke ne kanta musu tafin asrul akbar wa nurul abhar ya dura musu da sirrukan da ake so a dura musu duk baki daya da kuma sayyidi zak Muhammad bin Nahawi eh da shehu Muhammad Nahawi radiyallahu anhu eh Muhammad bin Nahawi wannan babba ne kwana da gaske shi ba eh shine farkon balarabe da mana dan murtane da yazo gaban shehu Yusuf shi shehu Nahawi radiyallahu anhu ya daga na farko farkon zuwa gaban shehu ko da yake akwai wasu a sama da shi amma ana jin cewa wannan daga cikin farko farko wanda suka zo gaban shehu radiyallahu anhu musamman da Laraba kuma shine farkon ma da wanda ya fita a cikin Larabawa duk gaba da yayi zaman wato an yi zaman kosi da shi kuma shehu da Allah ya masa ramana ni na karanta ramana tana na a ɗakin sa a kosi in ka ji za ka gani a hoton sa an rubuta shehu da Allah ya ramince masa cewa shine ƙarshen dan kosi wanda aka zaman kosi da shi shine ƙarshen wanda zai wafati a cikin su eh a cikin wanda za su yi wafati a kosi shine karshe duka baki da kuka yan kosi da za su yi wafati shi an haife shi 1910 miladiya shi ma shehu ya ba shi shekara goma ne radiyallahu ta'ala anhu na'am wa sayyidi muhammad al-bishri da sayyidi muhammad bin mushri radiyallahu anhu shehu mushri kenan shehu mushri radiyallahu anhu dan shehu abdullahi bin al-hajj ko shi abdullahi tayyaha eh shine wanda shehu mai gora yake faɗa ko mm tabbata shehu mu abdullahi ya rihila kaza kaza zuwa ƙarshen ta tun daga shimfiɗa hassan gana ba gajiya domin ya sadu da haske wanda ya hango tun san da ya ciru da gunsa dan aniya eh to a ciki yana faɗa yana cewa ya ba da ɗansa ga shehi tun anan na jiya ya ce da shi ga amana na riƙe mani shi domin ƙanin kafa ne sai kai kula da shi ya to wannan ɗan da aka bayar gurin shehu tun a wannan lokacin to shine shehu mushiri shi yasa yake cewa ma barrani anni ataitu mu'akharan fasadqiya ma'lumun lada nazaril qalbi ban damu ba dan nazo daga baya nazo a makare duk mazaje sun riga ni zuwa gaban shehu daga Murtaniya da yawa sun zo sun yi abin da suke sun tafi ni na zo daga baya wannan bai dame ni ba saboda fasabkiya ma'alumin sanannen abu ne cewa na riga kowa zuwa nan shi shehu ya san haka tunda ni an bada ni kyauta tun ina dan kankani ma ban gane ma abin da ake musu sannan baba na ya bada ni gurin shehu radiyallahu anhu eh shehu mu yana da diwani shi ma wanda an san shi rahilul mahabba ko wanda yake ya yabi shehu da yawa a ciki kuma yana daga wato lamarinsa babba kamar ya fi kowa zautuwa a cikin san shehu ibrahim ya fi kowa nisa a cikin gane shehu fuskan ma'arifa ya yi maganganu ƙwarai da gaske wanda suke wato ya dace a ce ɗan uwa sun kula da su to wannan shi ne shi an haife shi shekara ta dubu ɗari uku da talatin da biyar wato a hijiriya kenan radiyallahu anhu na
khulafa shiri da kuma halibabin shehu a jejiba kamar shehu abdullahi kenan shehu muhammad abdullahi shehu ahmad abdullahi jejiba an haife shi 1906 ya rasu 1990 1990 daidai
wa bi kadari muhammad bin shi ko wannan bakadiri ne asalinsa shi shehu abdullahi jijim radiyallahu anhu domin babansa shehin kadiriya ne a garin a murtaniya eh to lokacin da ya yi mafarki shi baban nasa sai ya mafarki ya haifi wani kudumi wanda zai cika duniya ashe alhaji abdullahi alhaji abdullahi shehu abdullahi to ya tafi gurin shehu radiyallahu anhu lokacin da yake yawon neman wa zai sadar da shi zuwa ga Allah sai ya ji labarin shehu ibrahim ya bayyana sai ya tafi can to yana za a da shi kan dariƙar tijjaniya yake ba dariƙar da shi ke kira kawai mika shi hannu aka washe dariƙar tijjaniya daga na aka soma kawai shi kenan tarbiyya aka komai mala to shi ma ba dama ne akwai isharori da yawa da shehu ya faɗa kan lamarinsa ƙwarai da gaske ya daga ishara shehu da taɓa kallonsa yana kwance ya yi kashin gida yana kallon sama ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya shehu ya dube shi ya tsaya ya daɗa yana kallonsa a cikin masallaci shi ko bai san ma shehu na tsaye ba sai shehu da ya ce wata rajibal ta hasibu hajja jami'atan wahiya tamuru mar sahab eh kada ganin dole watsu kamar a daskare amma gudu ce kamar girgiji shi ya faɗa haka kansa eh shawar da Allah ya taɓa dafa kirjin sai ce da shi barakallahu laka fi sheikh ibrahim yas Allah ya maka albarka a cikin lamarin shehu ibrahim kawai abin da shehu ga bai ce wato shi kamar ya zama shine shehu kawai shi ya taɓa ga masa haka eh shehu ya taɓa cewa ahli jejiba ko ijejiba ta kafi himal ardu suna takama da wannan kalmar saboda akwai ma'anoni masu yawa a ƙarshen ta lokacin da ake zuwa taron maulidi ji an zazzo to ya zama sun dan makara ba su iso da wuri ba su buje jiba da mutanen su almajiran su duk an gama raba shimfiɗu tabarmin da za a kwakwanta da wanda za a rika zama da su a kaula har a tafi gida duk an gama rabo suna zuwa kawai suka tarar ba an gama shi sai suka zazzaura a ƙasa gaba ɗaya shehu ya fito ya kalle su ya ga duk su har shehu shehu abu zaje jiba duk kowa ya baje a ƙasa shehu ya shiru girgiza kai ya ce ijejiba ta kafi mal ardu su ijejiba ai ƙasa ta ishe su to wannan kalma ba karamin ji da ita yan halalar jeji ba suke ba har yanzu har gaban gobe ba sa taba zuwa madina su an shishin fada a nan za kuma gaban kamar shi za su zauna a nan duk kwanakin da za su yi annan za su yi in ruwa ake in san yake wata aiwa za a yi ta yi a yi a kansu ya kare a kansu har su tashi koma haka suke saboda shehu ya ce jeji ba ta kafi mun arzu saboda haka takama suke da wannan kalmar su ba kai an yi mazaje mana mun gode Allah to shi ba za ka gane abin mamakin sau sai ka kanta littafin tajmi'un wata alik nan za ka gama gangano a kansa to na ɗan rago muku zance a can na ɗan rubuta wani kalmomi da shehu ya rubuta akan muhammadu nahawi wannan ya dace a ji eh shehu ya rubuta wata kalma akan sa wata tsiya ce shehu yana cewa ma gayyarta wa ma baddalta walar takabta khilafal aula baka canja ba na shaida baka canja ba daga abin da kai alƙawari baka canja ba kuma baka aikata abin da yake kuma baya ba a cikin tsawon zaman ka da ni wa ma zalika fa maqbulun wa mahbub bayan haka kuma kai karbabbe ne a gona kuma masoyi ne a gona ibn nafsan ka ji dadi a zuciyarka wa qarra ainan idan ne ka tai sanyi ta ishi fi amanin ka rayu cikin aminci mun mara mana akan haka wata mutu wata jawirul anbiya kuma bayan ka mutu zaka yi makotaka da annabawa wal auliya da waliya wa sai da mutanen kirki wa hadha wa'dun la khulfa fihi wannan alƙawari da ba za a taba canjawa ba nayi ma alƙawari akan kuma haka za ta tabbata wa ma fa'altu ana mri kuma wannan ba daga kashin kaina na fito da ita ba wannan kamar izini ne sauka na faɗe su haka shi ya ga shi Muhammad al-Nahawi wannan ya isa musan waye Muhammad al-Nahawi radiyallahu anhu to mu je
wa fi tanzali haka nan a tandaga kuma akwai Muhammad bin bin Maqlab tandagi go eh shi ma wani wani turu ne shi ma gashi nan mhm wa fi tajanuba a garin tajanuba kuma akwai abna'u Muhammad Sidin a sayyidi ko eh Muhammad Sidin ne amma Muhammad bin Sidin hada an wahidin minhum to duk wanda ya karba daga ɗaya daga wajen ambata din nan da gairi wa ba da wasuɗa bai je kai tsaye karba a gunsu aw wasa'ida ko kuma a'a ya karba da wasuɗa din ka annama akhadha anni to kamar ya karba da gurina ne kawai wa al-sayyid kamar ya karba da gurin shutu jami na yadda da su na gamsu da su fa kunu ikhwana ku zama ƴan uwa na tsarkaka kawai ku zama ƴan uwa na kirki la tahadu kar ku yi hasada ga junanku wa la tabar kar ku yi ƙiyayya a juna wa la kar tadab ku juya wa juna baya
wallahu yalifu bai na ƙulubi a babu shi Allah ya haɗa zukatan masoyin shi tujjani su zama abu su zama abu ɗaya innahu wali dhalika lallai Allah majibinci ne akan haka wal kuma mai qadir iko ne akan haka wassalam Allah jani radiyallahu anhu aw al-mutasila wa qawluna sab'i Hmm, shekara ta wato 375 bayan hijira alhamdulillah amin amin
salati wa malakai
hadi da sallu
salati fati uku salati fati biyu salati fati biyu Salatul Fati biyu. Salatul Fati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil sha ɗaya. an ayatul kursi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Fatiha da salatul fati amin amin amin alhamdulillah Allah ya saka